الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن ران الجمعة hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a sha biyar ga watan shawwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatun littafin attahani shi ne sunansa wanda ya shahara da daliya e, ya shahara da daliya ta ɗan nasuru amma ba ɗan nasuru ya yi ta ba wa inna ma an dai yabe shi a ciki ɗalibinsa da ake kira abu aliyin alhassanul yusi to ɗalibinsa ɗalibin shi malam ɗan nasuru ne lokacin da malaminsa ya je aikin haji ya dawo to saboda jin daɗin dawowar tashi saboda tafiyan da wahala nasara ce a ce ka yi wannan tafiya kuma ka samu ka dawo lafiya da shi yasa sai ya rubuta wannan ƙasida yana taya shi murna ya nemi tahani'a shine ma'ana attahani jam'u tahani'atin to saboda haka ba ɗan nasu yi ta ba abu aliyin alhassanul yusi shi ne ya yi ta za mu tashi ina jin mun tsaya a shafi na biyar za mu tashi a shafi na shida wanda shi ne darasi na biyar kenan to yake cewa hal min ashaya fi azaya musharin mauliyatin maushiyatin min uwadi وتجاز بالخلصاء كاسات بها ملء أعذب من سلافة الصرخدي ومطارف من الود يلتحفونها يرخي الحفي على الحفي بمحفد ويشونها حبرا ببذل فائض متكايليه ندا بأوفى محفد وفرين فروتها بعز تالد سمك أعاليه أريك المحفد هيهات يرتئب الزجاج إذا انفأى ويعود شيخ في شباب الفرهد درجوا كما درج القرون وقالهم ما قالهم والمرء غير مخلد فسقى مرابعهم شآبيب الرضا ديما من الملك الكريم الأجود وسرى طخاء الجرم عن ثرواتهم عفو الأفو المفضل المتجمد إن المنون هي السبيل فمن يكن لم ينتهجه برجله فكأنقد تو الحسن اليوسي bayan ya kulla ko kuma ya buɗe wannan ƙasida tashi da abin da ake kira da attashbib wanda bai kammala ba har yanzu wanda ya nemi na sharhin wato yadda yanayin rayuwarsa ta gudana ta samartaka cikin walwala da jin daɗi da kuma holewa da kuma irin jin haushi da bayyana takaici na kuɓucewar wannan lokaci gashi yanzu shekaru sun ɗan fara gangarowa shi kuma wancan lokaci ya riga ya wuce na nema shi ne yake ta nuna mana nadamarsa saboda jin daɗin a wannan lokaci ko wannan rayuwa da aka yi ta kai ga hatta wuraren da ya ɗan saba da su shi da abokansa har addu'a yake musu cewa Allah ya shayar da su ruwa na ni'ima da sauransu ya ce amma duk da na san cewa kamar yadda gaggafa ake iya rasa ta musamman wadda ta riga ta yi yamma to haka na riga na ɗaya tsammani cewa wannan rayuwa da na yi ta kurciya ba za ta taɓa dawowa ba to shi ne zai ci gaba da gaya mana anan sai ya ce hal lilistifhami min ɗauwadi ga can ƙarshe min ɗauwadi shin ko akwai masu dawowa ɗauwadi jama'u adiyatin yanci adiyatin ay raji'atin mai dawowa to shine sai aka yi masa jam'i sai a ce uwadu ko al'uwadu bi tashdidil wawi sai ce ko akwai masu dawowa min ashaya daga yununnukan nan da sun ka wuce jam'u ashiyatin shine yini ko yamma ma'ana waɗannan yinunnuka da suka wuce ko kuma marece da ya riga ya gabata na samartaka shin halmin uwadi ko akwai waɗanda za su dawo daga gare su wala Allah ko zan ɗan ji sassaucin abin da nake ji a yanzu fi azaya wanda waɗannan kwanakin ko yininnuka an gudanar da su ne a wurare masu ni'ima jam'u aziyatin jam'u aziyatin aziyatin aziya shine ƙasa mai daɗin wato zama wadda ba haƙo ba ba mai taushi sosai ba ba mai zafi sosai ba kuma ba mai sanyi sosai ba to duk ƙasar da ta siffantu da wannan abu ana kiranta aziya ardun aziyatun ya ce musharin wanda wannan wuraren kuma suna wadda an ka ainihin cika ta da ciyawa ko tsiri ko aka watsa mata iri irin ya fito jam'u mashiratin akan ce al'ardu mashiratun ko nashiratun iza biha annabat lokacin da tsiri ya ɗan fara fitowa yana tasowa a cikinta to jam'insa sai a ce musharun musharun eh ai al'aradi musharun ƙasashe wayanda wato tsiri ko nabatat ya ainihin mamaye su ko ya taso musu sai ce mauliyatin min alwali wanda sun samu hadarin biko an yi bayanin sa a baya wanda sun samu hadarin biko maushiyatin sannan kuma an yi musu ado da zane da fulawoyi ko ina ka duba fulawa fulawa ce a takaici dai yana so ya siffanta maka wa'annan wuraren da ya wa'annan abin nan rayuwa ya yi wannan kurce a ciki wurare ne masu ni'ima suna da daɗin rayuwa ya ce amma ina zan samu ko za su dawo in samu kaina a ciki kaga wannan ana kiran sada alistifhamu al-ibadi ai ba za su dawo ba kila yanzu kana ɗan shekara talatin to ya za a yi ka sake koma ɗan shekara goma wanda suka gabata a baya yanzu kana ɗan jami'a ka dawo ɗan firamare zai yi to wannan shine halmin ashaya fi azaya musharin mauliyatin maushiyatin maushiya daga alwashiyu ne alwashiyu shine zane na ado Hmm? kamar wanda ake wa sutura ko shimfiɗa da sauransu shi ake kira da alwashiyu to an ce mai maushiya a duba da jam'in azaya da ya gabata kaga duk jam'i yake kawo shi sai ce wata jazubin khalsa'i wata jazubi ba wata jazubu ba don adafi ne akan min ashaya da ya gabata fi azaya to wata jazubil khalsa'i da kuma jayayyar abokai kasati ga finjalai jam'u ka'asin alka'asu shine finjali wanda ake sa shayi ya butan nan karama ko dan kofin nan kai da ake zuba shayi ana sha ya ce wa ina da a ce kasan yan matasa yan ƙananan yara musamman irin ga sallah haka ko in ana biki to za ka ga suna musanyar karɓeɓeniyar abinci ko abin sha wannan ya ja sufun wannan ya ja wannan ya ja roba kaza wannan ya ja kofi to wai irin wannan rayuwa ce yake ta tunawa yana da za a ce za ta dawo na haɗu da abokaina mu dinga wannan jayayyar eh wani lokacin ma za ka ga wani ya riƙe ya ce ba zai ba kowa ba su kuma sauran sun taso wallahi sai ka bani a gani amma wannan na yarinta ne wanda biha da ya tabbata a waɗannan wuraren to ina da hakan zai dawo don za ka ga da an girma kuma an daina wannan shiririta sai haka ba a yaso su abin sha ba a yaso su abinci ka gani? To, kamar ka ɗauki filet guda ne ka ba almajirai su goma. Ya za a yi? Kaga ai jayayya za a yi. Sai ce to, duk wa'yancan abubuwa da muka yi da wannan jayayyar abokai. Alkhalsa'i su ne abokai waɗanda yake na gaskiya. ba munafunci a zuciyarsu ba ƙeta ba hasada ba ƙullaci ya ce to duka mil'unsi mun yi shi ne saboda kawai ɗebe kewa da jin daɗi al'unsu an gane shi ne kishiyar tsoro to mi ɗin da ka gani minci an shafe nunun ne wannan yana da yawa a larabci min sai ka ce mi kuma ta yi aiki. Eh? To, shi yasa za ka ce me harfu jarrin mabniyin ala sukuni wa huzifatin nunu lidarura al'unsi ismu majrurun bimin wa alamatu jarrihi alkasara a'azaba wanda wannan rayuwa ita ce ta fi daɗi min sulafati daga giya ta sarhadi garin sarhadi shi kuma sunan gari ne a sham an ce suna cikin garuruwan da sun ka ƙware wajen giya eh duk giyar da ka sha in ba ta garin nan ta to kana da saura to shi laraba yake buga misali tun zamanin jahiliya sun shahara sarhadi ya ce wa matsarifin ya ce kuma da wasu barguna jam'u matsarafin shine irin ƙatun zanen nan bargo wanda ake lulluɓa da shi milwuddi na soyayya shi ma na an shafe nuno minal wuddi ne amma sai aka ce milwiddi saboda zarura eh wannan yana da yawa a harkar waka wadda in an bar nunin to baitin ba zai bai zai yi biyayya ba kafiya ba abin nan wazani ba zai yi biyayya ba sai ce yaltahifuna ha wanda su abukan nan suna lulluɓa ma jikinsu wannan barguna ɗin kai saboda soyayya ya ce alhafiyu masoyi mai tausaya wa masoyinsa shi ake kira da alhafiyu masoyin da yana tausayin ga kamar yadda yake tausaya ma kansa to yurhi za ka ga yana sake bi mihfadi gehen bargunsa alal hafiyi akan abokinsa daga iyakar kara wato sai ya ɗan riƙa gehe shi kuma sai ya sake ma aboki na gehe ɗaya sai su lulluɓa irin abin nan dai da ake na yarinta to wai shi wai wannan rayuwar ce yake tuna wai ina za ta dawo a ba za ta dawo ba ya ce bayan haka kuma sai kawo ta balaga ya ce wa ya shunuha kuma sun yi ma bargunan nan ado sun masa zane hebron da saƙar da ake kira barbaro shine a yi zane can bakinsa sai a haɗa a ɗanyi mai ado da hariri sai ya ƙara kyau to ana kiransa barbaro an gane? sai ce bi bazilin tare da bayar da kyauta fa'idin mai yawan kwarara wai ba marubuta ba ne ba marubuta ba ne ba'ana dai suna tausaya wa junansu suna tausaya wa junansu sannan wannan tausayin da wannan taimakekeniya kuma su ne masa ado yadda kasan masaki ya saƙa zane sannan kuma ya biyo daga baya ya yi masa barbaro sannan kuma ga kyauta ba irin yaren zamanin yanzu ba ne a taimaka ma juna suke mutakayilihi kai suna ma musanya auneneniya na taimakon kowa ƙoƙarin yake ya ga cewa ya kere ɗan uwansa akan taimakon ya ga daga alkailu ne ya ga nashi mudu ya hinaka kai kuma kana ƙoƙarin ka ga cewa naka ya hina shi nadan wajen kyauta bi aufa mihfadi da mafi cikar mudu ba mai tauye nashi mudu kowa ƙoƙarin yake ya ga cewa to ai bari nauyahe na aboki na cika wafari na kuma suna masu katse farwataha wannan rigar ta rigar barguna ɗin alfarwatu ita ce riga wadda an ka yi da fata amma bi izin tare da ɗaukaka talidin wanda yake da ɗaɗɗe mai asali shi kuma nan yana ishara kan cewa duk wani abu wanda zai tuzgoma goma abokinsa na wahala to kamin ma ya ije shi shi kokari yake ya ije masa shi kaga abuta ta kai abuta so da haka ko jifa an kai kamin shi ya yi kokari ya kabe ta to aboki ne zai yi kokari ya eh to shine sai sai ya kinaya da wannan magana ya ce wa fari na farwata suna masu katse rigar fatanta amma bi izin wannan abin suna yi shi tare da ɗaukaka talidin wanda yake daɗaɗɗe tsohon abu ne ma'ana ba wai haka sun ka tashi kawai suna wa junansu haka ba wai daga baya ne suke wa kansu haka ba ya ce samiƙin kuma mai tsololuwa mai tsawo ne a alihi maɗaukakansa sannan kuma a riƙil mahafiri wanda yake kuma mai kyawun asali bai kyawa asali shi wannan ɗaukaka ɗin an gane ba wanda ke ƙoƙarin jayo ma abokin shi ƙasƙanci ko musgunawa ko abin da ya kama da wannan a kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa ya mutunta ɗan uwansa tare da ɗaukaka tare da girmama shi to anan baitukan ga guda uku ya kawo wasu kalmomi guda uku bi mihfadi ko sannan mihfadi sannan almahfidi to kowane ma'anarsa daban ma'anan na farko shine gefen bargo ma'anan na biyu mudu ma'anan na uku shine asali so da haka bai saba ma ka'idar da ya samu kai ne ba cewa in ya faɗi kalma to ba zai sake amfani da ita ba a ƙarshen baiti an gane mihfadi da mihfadi na biyu duka ma'auninsu ɗaya alawa zanin mif'ali shi kuma na uku ma'anarsa almahfidu alawa zani maf'ilu kamar ka ce majalisu to ma'anarsu daban almuhimmi dai kawai wannan yana son ya nuna maka yadda abokan yadda suka taso lokacin da suna samartaka sannan kuma suna taimaka wa junansu ta fuskar tallafawa da ba da kariya gaba ɗaya to sai ya canza usulubi yanzu dai zai ɗebe tsammani kan cewa wannan lokaci ba zai dawo ba to madadin ya gaya maka haka sai ya zo da wata siga sai ce ai azzujaju gilas na ƙarau haihata ya nisanta yarta ibu a ce ya ɗoru izan fa'a lokacin da ya kare wannan abu ya nisanta duk da yanzu ana sa su ba gulu ko? ya ce wa ya'udu ya nisanta shaikun tsoho shaikun tsoho wa ya'udu ya dawo fi shababi cikin samartaka alfurhadi ɗan yaro wanda yake cikin ni'ima shi ne furhadi yaro wanda ya taso ɗan lele komai masa a kai ba a ɓata masa rai ya ce to a ce wanda ya tsuha shekara saba'in a ce wai ya dawo yaro ɗan shekara bakwai ko goma ai wannan haihata ko to yana so ya nuna maka bari ma kai ɗaya tsammani wannan kwanaki ko wannan menene ba za ta dawo ba sai ce daraju ko sun riga sun ƙare ba za su dawo ba kama darajar ƙurunu kamar yadda zamunna sun ka ƙare ai kamin mu a yi wasu zamunna ko ba ai ba ya ce to kamar yadda sun ka ƙare haka mu ma namu sun ƙare kuma ma galahum ga can gaba abin da ya halaka ƙarnunnukan nan wa galahum shi ya halaka na yanzu shi ne yau da kullum ba ta bar komai ba saboda haka wal mar'u kaga shi mutum ghairu mukhalladi ba abin dawamarwa bane a doron ƙasa duk yadda haka mutum to yana da lokaci kyale shi ɗaya ya gama abin da yake yi mutuwa na nan Najira ne. To sai ya ce yanzu dai tun da an raga an ɗebe tsammani ba za su dawo ba, ce to bari in yi abin da na saba na addu'a da fata alkhairi. Ya ce sha'abibu ba sha'abiba ba ne, sha'abibun reda jam'u sha'ububi. A sha'ububi shi ne farin girgije wanda adda ruwa. to jam'insa shine sai a ce sha'abibu rida wai fararen giragizai na yarda ba na azaba ba fasaka to Allah ya sa ya shayar da marabi a masaukayinsu jam'u marba'in masauki na yana nufin kaburburansu wai Allah ya shayar da kaburburansu da ruwa amma ruwa na ni'ima ba ruwan sama yake nufi ba wai rahama rahamar Allah mai yawa ta sauka a kansu ya ce diyaman su samu wani irin ruwa wanda yake mai daɗewa da daɗe shi kuma jam'u dimatin ne dimatu shine ruwa mai daɗewa yana sauka minal maliki wanda zai fito daga basaraken nan alkarimi mai yawan baiwa mai yawan karamci al'ajewadi mai yawan kyauta ya ce wa afuwil afuwi rangwamin mai yawan rangwami al-mufdil mai yin falala abinda ake nufi da al-mufdilu shine wanda zai maka alheri ba tare da wani dalili ba an gani yawwa kawai shi dai ya yi maka ne ba wani sabab kawai dai haka yi ba wai ya yi don ya san ka ba ko don zumuntakku ko don kayan mai wani abu da sauransu sannan laraba sun ce wanda ar karimi to baya biya diddigi shi duk abin da ya riga ya ce a yi to shi kenan ko an ci amana ta baya baya bincike to mu ba haka muke ba ko to wai rangwamin mai waɗannan sifofin al'afuwi mai yawan rangwame almufdili mai yawan falala almutagammidi mai kubintar da laifi wanda in kai mai laifi sai ya sa cikin kube daga algamdu ne kube kenan a ga in ka yi takobi kana son ka suturce sai ka sa cikin mi to haka wai Allah in kai mai laihi yana son ya yi ma'ahuwa sai ya sa cikin wani kobe sai ya ɓoye sai ce to sara ya tafi yadda ɓaka aljurmi dattin laifi an sarawa him daga gadon bayansu ma'ana Allah ka yahe musu shi abin da kawai yake son ya ce Allah ka yi musu abuwa ka yaye musu. To, yanzu zai kawo mahallin shahid, duk wancan da yana yin shimfiɗa ne da abubuwa da sauransu ya ce kai innal manuna jam'u maniya. To, mutuwa na da jam'i, me jam'in mutuwa da hausa? Mace-mace ba, mace-mace ga yaba hausa kalma guda za ka ga mace-mace ai kalmomi kasira ya shek eh eh mutuwa mufuradi da tajo ila jami'in na'am mutuwoyi to innal manuna haƙiƙa mutuwa da yawa hiyar sabilu ita ce hanyar kowa sai ce faman yakun duk wanda bai kasance eh? duk wanda faman yakun duk wanda ya kasance lam yanta hijhu birijilihi bai shiga wannan hanyar ta mutuwa ba da kafarsa a wata nuskar suna sa birahalihi e, da kayansa tun daga kamar sirdin raƙumi ko kuma kayan da ake ɗorawa saman raƙumi to akwai wannan nuska ɗin birahalihi ma'ana duk wanda bai zamo ya shiga ainihin wannan mutuwar da kafarsa ba ko da kayansa faka an ƙadi ai kamar ya shiga ne ma'ana ko kaga mutum yana tafiya ya ci wanka ya ci ado ya yi kwalliya to bai da bambanci da wanda ya mutu shekaran ja eh ai faka an ƙadi ƙadin ta hajjau ai kamar ya shige shi kai da baka mutu baka fa makara ba wancan da ya mutu bai gaggawa ba hanya kuwa hanya ta to tunda hanya ta kuwa ai dole ai ko ba haka ba babu mafita ai babu mazauda dole dai sai an bi ta to nan da yana tabbatar da cewa dai mutuwa dai shi ke dai bari dai a bar ma Allah tunda su sun tafi shikenan mu haƙura an gane ko wannan duka yana ishara ga ainihin kaburburan kakanninsa da iyayensa da sauran abokai waɗanda an taso ana samari an yi abubuwa kuma yanzu ba su to shine ake ɗan tunawa a nemi su abin nan har yanzu bai dai fara shiga yabon malam ɗan nasiru ba duka wannan yana abin da ake kira da bara'atul istihlal ko a tashbib shi yake yi har yanzu insha Allah ta'ala nan za mu kwana wani sati sai mu tashi shafi na bakwai binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh